bashi mulki yana da mulki lokacin ita babila ainihin ita ce super power daula ce ƙarfa a wannan lokaci yana gani yana ganin to kamar shi yadda ke da mulki irin wannan kuma sai ya ga cewa shi ne komi kawai sai saboda haka sai ga ibrahim ya zo ya ce abin ubangiji sai ya rikice waye wannan waye ubangijin nan sai shi yana gani yana da mulki iz qala ibrahim rabbi iz qala ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumiit sai yayin da ibrahim ya ce da shi ubangiji na shine mai rayawa mai matar wannan wannan ko ba a gaya maka ba amsuwa ce ga tambayarsa man rabu ya ibrahim shi yana ganin shi ne ubangiji shi ne ake bi shi ake bautawa to sai ibrahim ya zo ce ya zo ya bi nasu ubangiji ya ce tawaye wannan ubangiji ba sai ce mai rayawa ya matar ƙara ana ubiyo umi ya ce ai ma ina rayarwa ina matar kaga shi wannan ba kaga kaga shi ubangiji ibrahim ba wani bambanci sun zama iyayen giziki sun zama iyayen giziki kamar yadda ainihin isa ya zo an ce shi na murud ya ma gwada wai ya raya sai ce a kawo masa wayansu mutane biyu daga gidan tsaro inda aka yanke musu hukuncin kisa mutum biyu wanda aka yanke musu hukuncin kisa sai ce a zo da su sai ya ce wannan a kashe shi sai ce wannan kuma na raya shi ya ce kabin na ina raya ina ina mutarwa kamar yadda yanzu kuma a wani ruwa ibrahim ya ce masa to raya wanda ka kashe amma nan gundarar ne bai kawo wannan yana in ya ce masa haka na aika gama wani zai zai rasa abin yi wannan mutuwa da rayuwa na Allah ne amma don an kashe mutum ba yana nufin an ɗauki ransa ba ke don ɗaukar rai wannan mutum baya iya amma na mutum yana iya yin kisa ne amma ba ya iya ɗaukar to sai mai wannan wannan bayanin kila aka tsona ana yin masa kila mai hankali ya gane ko mai ilimi ya gane cewa ai ba ba in ka kashe ba ka ɗauki rai bane kila wannan shi na marud ba zai gane ba dogarai kuma duk ba su gane ba tun da gane ba dogarai ma da gane ba dai wawaye da zagage da dogarai duk wanda ka gan shi a fada gaskiya ma kowa mai wawa ne ma a fada kawai gaskiya magana hajji ba shi masu rikin wawa ne gaskiya ba wani a fada in ban da wawa da babban wawa da ƙananan wawa shi ke gaskiya ga magana kenan galiban sarakuna gabbai ne galiban su haka ne ban ce maka kowa gabuwa ne amma galiba gabbai ne ka duba tarihi ga gani duk sai ka ga gabo ne galiba to shi kenan dai a wannan a fada ne dai shi ke da shi tun da yana da mulki ya bugu da giyan mulki kuma yana da hazaƙa da yanzu bigiyar mulki ya sa ya zama gabo saboda haka yanzu idan ibrahim yana magana na hankali wa zai gane in yana ƙoƙarin ya mishi bayanin cewa ai kisa ba shi ne mutuwa ba shi ne ɗaukar rai kuma barin mutum da rai ba shi ne rayawa haƙiƙanin ɗaukar rai shi ne allah kawai ke haƙiƙanin rayuwa kuma allah ta shi ke ba da rayuwa daga mutuwa daga rashi da ya samu adabu daga rashi yana iya bayin da jami'i mai rai to in ya tsaya na musu wannan bayanin wa zai gane a ciki da murudu zai gane ko waziransa ko zagage ko dogara mai yanzu za su ce yana ja da sarki ma yanzu ma kila wani zagi ya zuwa mashi gora to sai ibrahim ya wata magana ta da sai ce to ubangiji na yana zuwa da rana ta gabas kai zo da ita da yamma ko buhitar da dika nan da aka dimautar da wanda ya kafirci zai dimauta sai ya haka ya ka mutu a yaran yanzu ya yarsa mai zai ce to zai ce kaga ko su ko su ko su ko su zangi sai su zo kai da kai su su da da su kai saboda sun san yanzu sarki ba zai fito da rana ta yamma ba sai ya rude wannan kuma yana cikin dama makabil ɗin hiwar abinda ake so kai iskatin ɗaya ɓangare ne ɗaya ɓangaren ya shuru ka sa shi ya shuru idan kana so ka kafa mutum hujja ka kafa mashi hujja ya shige shi ya shuru ya zan baya da bakin magana to kayi kayi shi ne kuma ainihin galiba wanda ba su da hujja sukan zo ba su cika son a yi magana hujja ba sai dai su fara don sun san in za a yi za a kawo hujja ne to za a kure su da aka ce da ya nemi ya kawo da ya kawo wani irin mugalada don shi abin da namuru da ya yi sunan shi mugalada ba hujja kenan ba ba mandiki ya sa ba rudu ya sa amma a wawaye aka yi musu mugalada suna ɗauka an musu mandiki sai su ɗauka hujja aka kawo yanzu da namuru da ya kira ma sai kai mai kashe ma yawa sai kai mai matarwa mai rayarwa kira suna koda shi to sai aka ce to fito da rana ta yamma sai ya rudi ya zama kuma yanzu ya ɗi mawuta yanzu bai iya cewa kuma wallahu la yahdil qawma zalimin Allah baya shirye da mutane azzalumai wato kenan ya ya shirya da su ga irin fahimtar me ya kamata su yi dama shi ita hujja abin da ake ce ma hikima shine amfani da gaskiya wajen nuna gaskiya ma'anar hikima shine aje kowane abu a mahallinsa wasu sun ɗauka kaman wayau na a ƙoƙari a mai da ƙarya gaskiya shine hikima ba hikima ke ba idan mutum yana ƙoƙarin ya mai da ƙarya gaskiya ta wata yanzu yana caccakuɗa yana ruɗa mutane to bayan ba mai hikima ke nan domin hikima ba zai taɓa shi dama ya wani ba shi ne hikima ba wannan shaidana ake ce masa to in haka nan ne kaga shaidan ya hakim ne ko ba ka tuta ya tuta shaidana ke nan wato idan mutum kai amfani da gaskiya wajen bayyana gaskiya to hikima ke nan amma ba a amfani da ƙarya ma wajen bayyana gaskiya don ita gaskiya ba ta bukata a mata ƙarya kuma kuma da yana ganin yana kokarin ya bayyana gaskiya zai hada da ƙarya to ya yi wauta ko kuma ya bi amfani da ƙarya ya yi kokari ya gasgata ƙarya to ba zai yi ba zai ta ƙarere ne to su su azzalumai tun ba su dace da addini daidai ba ina su ina an suwa ga abin da ke gaskiya gaskiya kwara nawa ne yawon shi ke da ce kare imar haƙo imar batar to baya da za a yi a tabbatar da batin da hujja sai dai a yi magalada kamar yadda shi na da ya yi yanzu yana neman ya tabbatar da batin ɗinsa da magalada ya ce shi ma yana kashewa yana raya sai zo da fursunoni biyu ce wadda an yanke musu hukunci sa ce wannan ya tafi na raya shi wannan kuma a kashe shi za a kashe shi to kaga ana ubi ubi amma hakikatan wajen wajen wawaye za su ɗauka haka ne amma gaskiyar magana haka ne yawa ba ya kashe to amma ibrahim da hikimansa sai bai tsaya yana ƙoƙarin ya warware mishi wannan mugalaɗan ba don ba kowa zai gane sai ya koma da shi a wani abu wanda shi kun ba tsammanin wani ce to ubangiji yana fito da rana ta gabas fito da ita da yamma ai ba shi kenan an gama sai sarki ya tos to mun tambaya tana ya tasowa mai kawo wannan magana mai kawo wannan magana a wannan mahalli ko ba ku ga munasabar maganan ba da magana ta baya nan alkaidar kasha ne ke cewa ibrahim alaihissalam ya kau da gani ga abin da shi na marudi ya faɗa yace harada ibrahim alayhi salam anil itiradi ala mu'aradati al-fasil ila al-ihtijaj bima la yaqdiru fihi نحو هذا التمويه رفعا للمشاغبه وفي الحقيقه عدول عن مثال خفي الى مثال جلي wannan wannan rubu da cikin hikimomi wato ainihin nan shi ibrahim sai aka nuna ya sai ya kyale wancan magana gaskiyar magana namrud ya kashe yara bai kashe yara ba to amma ya yi mugarada amma yanzu idan ya zauna yana ya zai fi abin da duk sai mai hankali mai ilimi zai iya gane to sai ya kyara wannan saboda wannan abu ne koyayyi sai ce ne ana ce ma wannan uduli anil misali hafi a kauce daga misali koyayye ila misalin jali yanzu a misali yaye waye kowa zai iya gane yanzu wancan wancan maganin cewa a zauna ana maka bayani da duk a cewa namurudu bai raya ba bai kashe sai mai ilimi ne kira sai mai hankali sai an sa hankali kila sai an je makaranta an kwakwafa hankalin ka ka yi karatu ka san yadda ake ɗaɗɗo abubuwa a kan sannan sannan ka iya gano amma ba ka ba musamman zagage da ke fada kawai ba su yi yawa za su tabko da mafin auna eh to duk ɗaya ne namurudu ne za su kira su ce sai kai mai kashewa mai raya to shi kenan yanzu idan ana kokarin a ce ai ba kashewa yi ba ba rayawa yi ba za su sai su kira masu zuba ma mutum gora su ce yana ja da sarki to sai wannan al'amari ne hafi sai ya koma ga jali wanda yake a sarari min min al-maqdur maqduratihi allati ya'jizu an al-ityan biha ghayruhu la an hujjatin ila ukhra yawa wato wannan ba ya annabi ibrahim ba ya bar wata hujja ne koma wata ba a'a yayi uduli ne daga koyayyen abu zuwa bayyananne wannan hikima ce ko ba lorwa ibrahim ya yi annabi ibrahim alayhi salam ya wata hikima ce maimakon ya tsaya akan wannan ya warware musu sai bar sai ya ga to ai wannan zai shige mu duk zai shige to ba zai koma ga wanda ya fi bayyana amma ya bar maudu'i ne koma wani abu nafsul maudu'i ne ba ana maganin kudura ne ba kuduran sarki yadda ya ce ubangiji na mai iko ne kamar ya ce ubangiji na mai iko ne sai ce ne mana iko kamar haka da muru da ya ce to sai ce ubangiji na yana kashe yana sai ce ne yana yi sai ma kashe raya ya ce kaga na yi to sai ce tun da maganin kudura ne sai koma ga wata kuduran ya yara wannan ko ba lura ba to sai ce ubangiji na kuma shine mai fito da rana ta gabas fito da ita ta yamma kun san akwai wasu sukan guje ma hujja ta hanyar ɗaukar wata magana ta daban kamar da'iman wasu muna magana da su da mun fara magana sun ga za mu wuce su hujja sai su koma wani wuri sun shiga zage-zage to wannan shine kauce ma kauce ma kar a kama ka da hujja ke in ka ga a kama wani sai a kama hujja da hujja da zarar wani mustafsir yana magana da ba'ami in ya gaba amin za a kure shi sai ya shiga zage-zage ai kuna zagin sa to zai yana son yanzu a koma a zage ya gaba ya da hujja to alhali a magana da ake shine annabi ya ce kaza haka ne ko ba ka bin ya ce to in haka ne ne wani ai bai ba annabi ba gida la ilaha illallah wallahi ko ba ta to ai kaga ba shine magana ba ya bi annabin ko bai bi annabin an ce annabi ya ce ai kaza sai wani bai yi ba ya bi annabi to me kawo maganar zagi an to yanzu in ya ga za a ƙure shi sai kawai sai koma ya shiga bambam to ba irin wannan ba ne wancan na wauta ne da rashin hikima amma wannan yana cikin durobin hikima ka bar al'amari hafi ka koma jali wannan koyayyen abu ne hakikatan namurud bai kashe yara ba amma ya yi warware wannan sai an sa hikima da ilimi kuma ba kowa zai gane yanzu in ka zo ka ci hakikanin mutuwa da hakikanin rayuwa ainihin ai sai ka zauna kayan kowa mutum karatu saboda haka sai bar wannan sai koma ga bayyananne yanzu ko dogari zai gane na marudu bayan da iko zai ce a dogari ma sai kaga sun gani in ya ɗan fabuhutar da zai kafar ya ce tsara mabuhuta akwai masu cewa buhita din nan ba binayi alal majhuli ba ne ba da buhita din ba- ba a cewa bahita Buhu- da buhita din yana nufin na- nafsu shi ne yana nufin ya rude ne ko ba an rudar da shi wato suna cewa ba ba ba binayi ba ba binayi alal majhuli ba ne ba buhita kaman kutiba ne ba ko ƙuri'a ba a yana nufin eh, ba a cewa bahita ana cewa bu- buhita ne amma ma'anarsu ɗaya ma'anarsa ya ruɗe ya ɗimauce ya kasa cewa kuma to wallahu la yahdil qawma zalimin bi muhajjatil muhaja wa sabilin najati wa tariqil janna Allah ba shi shirin da wanda suka za su zalumai ta hanyar kawo hujja da da- da yadda za su a fita ya zuwa tafarki na tsira الظالمين كما سن الذين ظلموا انفسهم بامتناع من قبول الهدايه wanda suka zalunci kansu da hannuwa daga karɓan shirya a cikin kafi da ayashi daga imam sadiq aka ce halafa ibrahim alayhi salam qaumahu wa aba alihatahum hatta adkhala ala namrud hatta udkhila ila ala namrud hasan yace ainihin ibrahim alayhi salam ya ja da ya saba ma mutanensa ya kuma ya zargi iyayen gijinsu ya saba mutanensa akan bautan gumaka da suke kuma ya zarge su akan hakan har aka kai shi gaban nan wurin cewa wannan yaron yana neman ya ɓatar da al'umma yanzu iyayen gijin da su ake bauta ma iyaye da kakanni ya ce ba iyayen giji to yanzu gashi kuma yana neman ya ɓatar da mutane yanzu in aka bar shi zai janyo zai zai zai birkita ƙasa to shine aka kawo shugaban sarki shine sai ya ce to waye ubangijin nasa dan ana cewa in kuka lura da wannan eh, da kuka jingina wannan abin da muke karanta da ayoyin baya za ku ga yana da munasaba da cewa ainihin ita gaskiya sunanta gaskiya ƙarya sunanta ƙarya baya da za a yi mutum ya ya kauce ma gaskiya amma ya same ta in ya bata ya bata ke sai dai ya dawo mata to wannan wa- wan- wannan misalin wannan shine kaga yadda ainihin namorud ya ja da ibrahim akan al'amuran allah ibrahim ya ya kafa hujja na mugalada ibrahim ya kafa masa kafa masa hujja wanda ya- ya- ya- ya- ya- ya kasa amsawa amma ka san galiba masu su a ma iyakan magana aka kawo kenan duk da ba kisan ibrahim da ake ba amma ka duba kisan ibrahim da namurud ya ga abin ya ishe shi haka nan to sai ya kwace masa yan kasanci ya ce babila ba ta bukata ba ka bar kasan kawai sai aka kori ibrahim saboda ce wani kasan ba ta bukata ba saboda ka jawo mutane kawai an kore shi ne bai fa aka ce bar kasan kawai sai ya yi jira shi ke yanzu kuma ah, ka- ka- kamar da a wani wuri za mu gani a wani bangare ana alkurani ba nan ba cewa su- an an nuna su ma an halaka su amma halakansu ba a ga mana yadda halakansu ya zo ba amma tarihi ya nuna allah ta'ala ya halaka su da waɗansu nau'in azabobi ya zama babu babila din sai sai kufan gidajen ba na murubi to amma nan iyakan magana da aka kawo kenan dangane da wannan jayayyar ibrahim da da namurun ba amma faɗi sunansa a gundarar alƙur'ani shi namurun to sai wani misalin kuma aukan ladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi allahu ba'da mawtiha fa amatahu allahu mi'ata amin thumma ba'atha qala kama labithta قال لبثت يوما او بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير to shi kuma wannan misali ne shi ma aka bara amma shi wannan ba ba mai jayayya ne da tashin adam ne kai fatu yin mauta shi ma za mu karanta shi nan gaba Shi- su- su- da wannan da wata gaba shi ba na jayayya ba ne na ta'ajjibi ne don sai aka ba da labar aka ce ko kuma kamar ayyukan lazi mara alaƙar ya tuhu ya kawo ta awashe ko mu- kamar wanda ya wuce wata alƙarya gari kenan mu mu- mu da hausa mutane suka ce alƙarya suna nufin ƙauye eh, suna nufin gari ne mai kyau alƙarya kan zo da wannan ƙauye amma yana nufin nan gari ne amma kango wahiya hawayatun ala urusha ita ƙau- alƙarya ɗin kenan tana sulmuye wato ha- hawaya ainihin da da- da- da- da ha mai ɗigo yana nufin ba- wawe ba komi ala urusha akan ainihin rufinta ainihin rufe-rufen gine-ginen ya rurrufda ainihin yanzu ya zama kangaye akwai gidaje amma ba kowa ma'ana ke rufdaddiya a kan gininta ga gari amma ba kowa wasu mutane ne suka zaune garin suka kuma mutu gaba ɗayansu kamar da mu in lokaci ya ɗau- ya ya ba mu dama za mu karanta kissan wa'annan mutane yadda aka samu shi a waya na cewa su mutane ne gaba ɗaya aka ɗauki rayuwarsu shi ga dukkan alamuwa shi lokacin da annabi ya zo ya sami wannan garin ya ya- ya san cewa ainihin akwai abin da ya faru tun da mutuwan gaba ɗaya ne aka yi musu to dai ya ga ya ga gari ne rusassa A- wata rana an taba zama a gari amma yanzu kan gaye ne ba kowa kowa ya mutu sai ya ce qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mauti yaya Allah zai raya wannan ma'ana kinaya ga wannan alƙarya ke hadi wannan alƙaryar ya za a yi Allah ya raya ta bayan mutuwarta ma'ana ahadinta tun da yake a alƙarya ɗin yana kina ga ahalinta mutanen wannan gari yanzu duk ga- duk gari duk da gari ne ana zaune ana raye da mutane suna kara kai na a yanzu kowa ya mutu gari ya zama kango sai ga waki kenan to yanzu ya za a raya wannan bayan mutuwar ta ma'ana ya za a raya wannan mutanen wannan wuri kenan fa ma ta wallahu mai ata amin sun mabasa sai Allah ya batar da shi shekara ɗari sannan ya tashe shi kala kama na bis ya ce da shi eh, nawa ne ka zauna wa da gwargwadon zaman da kai kala da bis yau ma au ba da yau ya ce "Na- na zauna yini ko kuma bai kai yini ba Don shi ya ga lok- da lokacin da kamar shi ya kwanta ya kamar yi bacci ne ya kuma farka saboda haka shi ya ga kamar da hantsi ya kwanta amma kuma yanzu kamar rana ta kusa faɗuwa bayan asar saboda haka sai ce yini ɗaya wato da safe yanzu na zo da safe yanzu kuma gashi yamma ta yi ko kuma ma bai kai yini ba قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى ya ce a ka zauna shekara ɗari to an ɗauki ransa shekara ɗari cur aka tashe shi shi sai gan shi kamar yini guda kuma bai kai yini ba ya ce kuma dubi abincinka da abin shanka ga shi nan bai jirkita ba wato shi lam ya ta sanna da karman sinin tun da ake sa- da bista mai ata amin ko da bista mai ata amin aka ce ana ana ya ce lam ya ta sanna kuma daga daga karman sa- sana sana yana nufin shekara lam ya ta sanna bai yi shekaru ba ma bai nuna ya alaman ya tsofi ya yi shekaru ya lalace ma'ana lam tugayyir husni lam tugayyir husni lam tugayyir husnu shekaru ba su cancanza shi duk ya yi shekaru mai yawa amma dai kuma yana na a yadda yake shi ne aka ce lam ta sanna bai bai shekaru ba su canza shi ba ma bai lalace ba yana na halin da yake wanzur ila himarik dubi kuma jakinka gashi nan shi kuma lafiya lau an ce shi wan- wan- wannan wannan bawan allah wanda da yawan mutane suna cewa sunansa uzair ko irmiya tana iya ɗauka kuma shi irmiya ɗin ne ake ce mashi uzair ana ce mashi ar- a- a- a- aramiya kamar yadda ruwa daban-daban sun ce sunan wannan annabi ne annabi ne sunan shi aramiya kamar yadda kuma labari mai yawa ya ya ga akan cewa sunansa uzair ne wala allah duk sunan mutum guda ne shine aramiya shine uzair ne to shine ainihin an ce an ra- ra- ra- yadda allah ya raya shi ya fara raya ya ya fara sa masa gani ne ya fara sa masa gani ya zama yana iya gani sai ya ga kansa kamar ƙasusuwa ne shi sai ga ƙasusuwa na har haɗewa sai ga nama na ciko sai har ya ga ya zama jiki ya tashi sai kuma ya duba ya ga jakinsa ya zama shi ma ƙasusuwa ne sai ga ƙasusuwa na har haɗewa na har haɗewa sai kuma ya zo- ya- hannun jaki ya miƙe ya kuka sannan kuma goransa da ruwansa da ɗan abincinsa kila ruwan abincin tafiya na kila kobs ne Wa- sai ya ga shi ma gashi nan da abin shansa da ruwansa duk ya ga gasu nan an- an dawo da su sannan sai aka ce masa to nawa ka zauna ya ce ɗazu ne ko kuma bai yau ne ne ko kuma yi ne guda ko bai kai ne aka ce shekara ɗari wani da jara ka ayatan da nasu duk mun sa ka kuma ka zama aya ga mutane yanzu za ka zo ka zama aya ga mutane akan cewa allah ta'ala yana ta da matattu domin zamani zamani ya tafi da mutane sun fara tunanin ba tashi bayan mutuwa ko suna shakkun lahira to sai kuma sai aka tashi wannan bawa na Allah bayan ya shekara da wanzur ila idaba kaifa nashurha thumma naksuha lama lahama domin kuma in lokaci ya zuwa ga kasusuwa wanda yake nan an nuna mashi kasusuwan tukuna kafin a taya yaya Allah ta'ala yake tada kasusuwan nan sannan kuma ya tubatar da su da nama falamma ta bayyana lahu qala alamu anna allaha ala kulli shay'in qadir yanda ta bayyana masa wani ya gani da idonsa yace na san Allah mai iko ne kan komai dama shi ba yana musantawa bane tunda shi annabin Allah ne ba yana musunta shi bayan mutuwa bane yanzu i- i- ko da yace anna yuhillahu hadhihi ba'da mawtiha ba yana nufin wa an- amma- anna anna yuhi hadhihi Allahu ba'da mawtiha ba yana nufin yana shakku bane yana nufin Allah mai iko ko ta yaya za a tashi Allah kadai san ya zai tashi wa'annan to sai kuma shi sai aka batar da shi aka tashe shi ya gani to ah, zan so in karanto mana daga ruwaya na batun shi wannan annabi wanda aka ce armiya sunansa a tafsirin ayashi da tafsirin ummi da sun kawo kisosi masu ɗan tsawo wasu tsawon ya cika yawa musamman wani zan karanta wani zan bari yan na ummi da ɗan tsawo amma ya fi bayani na ayashi ma haka barin karatu muku na tafsirin kuma Ali bin Ibrahim da isnadinsa ya kawo isnadin nan daga nadar bin suwaid ya haya bin albi da harun bin ja kharija daga abi abdullah imam sadiq ne alaihi salam ya ce yayin da yahudu banu isra'ila ya ce yayin da banu isra'ila suka suka aikata sa- sa- sako sabanni suka kuma yi shishige na gane da al'amarin ubangijinsu allah ta'ala sai nufin ya sallada a kansu wanda zai kaskanta su ya karkashe su sai allah ta'ala ya wahayi ya zuwa annabin al- annabinsa armiya armiya ba armiya u ba armiya babu ya babu babu hamza a baki. Ar- armiya ya ce ya armiya me ya sami gari wanda ni na zaɓi garin tsakanin garuruwa na dasa itatuwa masu karimci a cikin garin sai garin ya tsoro masu da hornu hornu wani tsiro ne ban san ko menene ba kila ko danginsu ko irin aduwa ne ko wani irin ice mai kaya nan an ce hornu ko horru nabatun ma'ruf wahidatuhu hornuba a cikin lisanin arab to nabatun ma'ruf kila a ƙasar larawa sun sani kila wani abu ne dangin irin su adwa ko tumfafiya ko wani ya san kullu tun da nan kawai sai ci mashi wani nabatun ma'ruf yawa a ƙasar laraba ma'arufin ne suna da suna da itatuwa masu wanda suke da sanannu ga dukkan alamu kira wani irin nau'in itace ne wanda yake bai ba yana haifar da wani isasshen ɗayan itatuwa masu amfani ba tun da an ce na shuka itatuwa masu karime ma'ana itatuwa masu ƴaƴa daban-daban sai suka sa'a sai aka sai zama ainihin garin na fitar da wani nau'in ice wanda shi baya fitar da wani oh baya fitar da wani abin kirki to sai armiya ya ba banu isra'ila malamansu ya ga malamansu ga abin da allah ya masa waye cewa ya sami wannan gari ya yi karimci ya shuka itatuwa masu ƴaƴa ko kuma yanzu mun sassaɓa saboda haka yanzu an fitar muku da ita itaciyar da ba ta wani fitar da wani ƴaƴa na gari sai suka ce koma wajen ubangiji ka tambaye shi ya ba mu labarin me ya ma'anan wannan misali ba mu gane saboda su kila sun fahimci cewa ba hakikatan itatuwa ake nufi masu tsirar da ƴaƴa ba wani abu ake nufi to sai armiya ya yi azumi kwana bakwai sai allah ya masa wahayi ya ce ya armiya amma garin da ake magana baitul muqaddas amma kuma abinda aka tsirar a ciki banu isra'ila amma abinda na tsirar a cikinsa to banu isra'ila ne wanda na zaunar da su kore to sai suka yi sabo suka jirkita addini na suka baddala ni'imata da butulci ka kubur ya ce don kubur na da ma'ana da baddala baddalo ni'imati kufra wani wata abin da shi Allah ya ma ya ma armiya wahayi ya ce wa wa amma ma an battu fihi fa banu isra'il amma balda ya armiya amma balda fa baitul muqaddas wa amma ma an battu fihi fa banu isra'il wato garin shi ne baitul maqaddas kuma abin da dasa a garin su ne banu isra'ila su na dasa su a ciki to sai na zaunar da su a wurin sai suka yi sako suka birkita addini na suka ji suka musanya ni'ima da da butulci fa bi halabtu la'amtahanannahum bi fitnatin yadhillul halimu fiha hairana ya ce kuma na rantse da kaina in ji allah ta zan sa masu jarabawa zan fitine su da fitinan da za ta lullube su wanda ainihin halim yana mai yana yin mai haƙuri ko mai hankali zai zama cikin dimuwa walau usalli tsanna alaihim sharra ibadi wuladatan wa sharruhum ta'am zan sallada mutane a shararren bayina ta fuskar haihuwa da kuma abinci a kansu mai wadanda sharrin biladi wuladatan wato yanzu suke tamaman kamar yadda idan ƙasa ta kan kasance ne ya zama ka gab yansu 'ya'yan shegu sun dawo su suke mulki an sallada ma a shararen bayi ta fuskacin haihuwa da kuma ta hanyar abinci kuma zan sallada musu ɗimuwa a ya zama ya zama an kashe wanda za a kashe a cikinsu a kama na kama kuma a rugurguza gidajensu wanda suke ruwa da su suna suna gari sun rufu da zaman garin da sauransu a rugurguza garin a yi wurgi da dutsen da suke alfahari da shi a kan mutane a juji ko da yana ya zuwa da sigar jami'in mazabil ya ce a juji har shekara ɗaya wato a wurgi da dutsen da suke tunƙaho da shi a wurga shi a juji har shekara ɗaya ba su banu isra'il lokacin da allah ta yi musu ni'ima ya aiko annabawa cikinsu suka zama su ne abota ilimi masu addini sai suka birkita suka koma suna tunƙaho da jini su yayan annabawa ne su ne banu isra'ila zaɓaɓɓu allah kuma suna ta ƙaho da masallacinsu da dutse mai tsarki kamar hajjarar aswar ɗinsu suna ta ƙaho aka suna alfahari da shi akan sauran ƙabiloli suna cewa su ɗan ƙabiloli sunansu arna wanda allah ya yi su domin su bauta musu bai musu daraja ba suka zo sistin ƙaho da jini sai kuma ana saba ma allah ba ibadan ainihin ya zama sai mutum awo mutum manyan bayan allah na gargaru sun zama asiba da rigunansu masu kyau da awansu da sauran da matsayi suna ta ba da fatawoyi yadda rai yake so mutane kuma suna aikata laifuka kuma in an zo wajen malamai su kan gyaggyara laifuka da fatawoyi cin aka yi mutum ya yi laifi misali a ce in ya ba da kwasasshiyar saniya ya wadatar in laifin ya cika tsanani ce kai wannan sai sha biyu kwasassu in ya babaro mai yawa a ce kai sai saniya goma to shi kuma maci saniyan duk ciki ya yi ƙaro ana ta ba da fatawa ana ta amfana to shi kenan yanzu dai sai tun aho da ainihin matsayin jini jinin annabawa addinin da ba a bi kuma ana saba wannan shi ma darasi ne ga wannan al'umma wannan bari isra suka yi haka to shi kenan sai allah ta'ala ce zan sallada wa'yansu ƙazamai a wajen haihuwa wanda wanda zo kila su a wurinsu ma ba ba su ba a bakin komai suke ba 'ya'yan wani jikokin wani ba ne ke wasu maguzawa ne za su ko mutanen da ake ce musu arna su zo daga dokan daji su kuma su biji-biji da su su rudda gidajen su kama su su ɗauki dutsen da suke amfani su wurga a juji har shekara ɗaya sai armiya ya gaya malaman bani isra'ila wannan labari sai suka ce mishi koma wajen ubangiji ka ce to mene zunubin fakirai da miskinai da rauna wato allah ya wannan kamar mata da yara ƙanana da tsofaffi tukum-tukum da kuma inda ba su suke laifukan nan ba to me zai tun an aiko da zunubi an ababan an aiko da azaba a kan gari ko yana shafan kowa ne to ina laifin sauran mutane da basu laifi ba sai armiya ya yi shi ya azumi kwana bakwai sannan ya ɗan yi buɗe baki da nan abu ɗan kaɗan sannan sai ya sake azumin kwana bakwai kila ma wannan azumin nasa ba babu tsawo sannan sai allah ya masa wahayi ya ce ya armiya ko dai ka kame daga wannan ko kuma in juya fuskar ka zuwa ƙiyar shi yana neman ya yi tawassuli kenan ka a kaukar azab to sai allah ta'ala ya masa wahayi ya ce ka ce da su domin kun ga munkari ba ku musanta shi kun kara muku da larabci ne ina karanta muku da hausa ne amma wanda ke suke duba za su ga ruwayoyin daban-daban ranar na tafsirin ummi an kawo shi a cikin burhan da duk tafsirorin sun ka kawo mutum ya duba zai gani ya ce li'annakum ra'aytumul munkara falam tunkiru wato ne sa zan muku wannan zan zan zan yi muku azaban ya shafa kowa da kowa saboda kun ga munkari ba ku musanta ba sai amma ya ce rabbi alimni man huwa hatta atiyahu fa akhudha li nafsi wa ahli baiti minhu amana sai armiya ya ce to ga mun wane ne wannan wanda za a sallada akan mu kenan ya zo ya biji biji da mu wane ne wannan sai in je wajensa in karbi amana ga kaina da yaran gidana sai allah ta'ala ce mashi je ka wuri kaza kaza ya ga mashi idan ka ga za ka ga wani yaro ya fi su zamana ya bi zamana ne na san zamana shine kamar shan yawan jiki ko shi ya yi wani lokacin da aga yaron kamar ko kuma ya yi wani ba ya ce a zamana al'aha aha kuma kamar ciwo to shi kenan za ka gan shi rarrauna kila rarrauna yake ya cika rauni saboda ya yanko ne saboda rashin lafiya in ka duba mutane kaga wanda ya fi laulayi ya fi rashin lafiya wa aka ba zuwa muladaha wanda ya fi musu munin haihuwa wallawa alam ko me yake nufi kila kila yana nufin uwarsa lalatacciya ce ko kuma dai watsahun jisma ya fi su raunin jiki wa sharruhum giza wanda ya fi su koma bayan cin abinci mafi shar abinci kila abincin da yake ci kila ana da ke samun abin da zai ci shi ke nan ba huwa za ka yi ci shi da wani sai armiya ya tafi wannan garin da allah ya gaya masa sai ya sami wani yaro a wani rumfa shi kuma yaron yana yana da shayyan yana fama da ciwo an wurgar da shi a juji a tsakiyar khan yana irin khan na ci mishi rumfa amma yana iya zama kasuwa ya samu wani yaro a kasuwa tun da khan khan ana ce makanti khan kalmar khan tana da ma'anoni daban-daban har ma a wani wani suwara ne ma khan shine kamar sarki kamar khan khan ne ga sunan mutanen da ke zai za ka kowa da sunan shi khan khan akwai fotan kamar khan kamar sarki ne amma khan kuma kanti ne khan hotel ne khan kuma zobawan gini ne yanzu khan yana da ma'ana daban to ta yi khan din wannan yana ma'ana sa kasuwa ne za ka ga wani yaro an wurgar da shi a juji a kasuwa biyayen kwari sai ya ga uwarsa tana jefa masa ɗan tsararrun gurasa irin wanda ta aka rora a wani akushi kuma tana tatso mashi nonon alhanzir sai ta kawo ma yaran in ta tsori gutantakin burodi wanda aka yi yar ɗebo ta ɗan tatsu nonon alhanzir alade kenan sai ta ba shi sai ya ciye shi sai arma ya ce in dai akwai wani a duniya wanda ya fi mummunan hali wanda kamar yadda Allah ya saba ya Allah ya saba manta wannan shi ne tunda ya ce za a so a hali mafi munin hali za ka gaje shi to lalle wannan shi in ji armiya sai ya je kusa da shi ya ce mai yaro me ya sunanka ya ce bukhtu nassar bukhtu nassar sunan mutum sai ya ce sai gane shi ne kila an gaya masa zaka sunansa bahutunansa sai harmiya ya masa ya ba shi magani sai ya warke daga ciwon da yake sai ya ce ka san ni sai ya ce a sai ya ce ni wani mutumin kirki ne ni sunana armiya ni annabi ne daga cikin annabawan bani isra'ila allah ya bani labari cewa zai sallada ka akan banu isra'ila za ka kashe mazajensu za ka yi musu kaza kaza kaza kwashe matan da yaran da garin tsaro tsaro sai yaron ya girida ta ha dai aka ce ta ha amma ya ce ta kabbara ne wata hanya rayuwa ta ta yi shi ne makuwa kamar abin ya ba shi mamaki shi da yake wannan wannan irin kaskantacce walakantacce girman juji da cin tsaron burodi da shan naman da shan nonon al'anzir gashi yana fama da ciwo shi ne wai yanzu a ce zai zama sarkin da zai mallaki banu isra'il sai abin ya ba shi mamaki a wannan sannan sai arna ya ce to ka rubuta mana rubutu na amana daga wajen sai rubuta masa ko da ya kai ne ba ku labarin rubuta maimakon karantowa don na ga karatu na da tsawon gaske ne ba za mu iya gama karantawa in karatu zai to sai ya zama shi yaron nan yakan fita da daddare ya hau dutse ya tattaro itatuwan girki ya harhaɗa da safe ya zo da shi ya sayar shi ne sana'arsa na farko kenan bayan da ya warke daga ciwo to shi wannan yaron mai waje wannan da yaron shi ne ya kira ga ya kambani isra'il jama'a suka amsa masa kuma su lokacin bani isra suna baitul maqdis bukutun nasar ya gabato da wanda ya amsa masa kiran bayakan bani isra'il bukutun nasar ya zama sarki ne a takaici shi wannan ne shi ne ya zama sarkin babila babila kuma nan ne dai inda namaru da ya sarauta lokacin ita ce zuba fawa ita babila nan ne aka yi annabi ibrahim nan ne aka kore shi daga to nan ne kuma aka yi da baro to nan ne kuma ainihin da nasara ya zama sarki to da ya zama sarki ya yi nufin ya zo ya kai ma banu isra'ila hari kuma jama'a masu yawa suka suka iso suka biyo shi akan ya runduna mai yawa da yarmiya ya ji labarin gashi nan sun fuskanto baitul muqaddas sai ya fuskance su yana kan jaki ya ɗauki wannan takardar nan da bukatar nasarar wuta masa na amana bai iya zuwa gare shi ba saboda yawan rundura da sabansa sai ya sa amana ɗin ya soka a a wani kamar kara ko kuma ce itace daga sai ya ce mashi waye kai ya ce ni ne armiya annabi wanda ne maka albishir da cewa allah zai sallata ka a kan banu isra'il kuma wannan shi ne amanar da ka bani sai ya ce to kai kam na riga na baka amana amma iyalan gidanka to zan harbi nan wannan area idan harbi na kai inda suke to babu amana gare su ba amana gare su in kuma bai kai ba watakila zai harbe su zai harba manjani majejewa in bai je zan kai na baka amana amma nan wurin zan harba musu majejewa in gidanka na wajajen ne ba amana in kuma ba yanar to suna cewa ya ciro kibiya a kwarinsa ya harba inda baitul maqdis yake sai ya ce ba su da wani amana sannan ya shiga ya abin da abin da ya takaice sai ya zubar da jina ne sai ya ga akan dutse a wani wani turbaya tsakiyarsa a tsakiyar garin ya ga kuma akwai jini na tabarfasa duk lokacin da aka ƙara ƙura a kan kan jinin sai a ga jinin ya fito yana taba masa sai ce wannan menene suka ce wannan jini ne na wani annabi ɗaya daga cikin sarakunan banu isra'ila suka kashe shi ya zama jininsa har yanzu yana zama ba duk lokacin da aka zuba kura a kai sai sai sai a ga jinin ya wato an zuba kamar a rufe jinin sai a ga jinin ya kono kai tsakanin abin da aka zuba don a rufe shi yana yana zama mata sai sai bu- buktar nasar ya ce to sai na dunga kashe bani isra'il har sai wannan kai wannan sarki wannan abin da kake ba halatta ba sai wata mata cikin matan da yake zina da su ta ce da shi yayin da ya ya maye shi wannan sarkin ya kai wannan sarki kashe a haya sai ya ce a ji a zo da kansa sai aka zo da kan ya haya a tasa kan kan kuma na magana da shi yana da shi yana cewa da shi ya haza ittaqin la la yahillu laka hada sannan sai jinin sa ya dinga tafafasa a wannan tasa din har ya zuba a ƙasa sai ya fita yana- yana yana ta taba tafafasa bai bai bai bai bai bai bai bai kwanta ba tsakanin kashe yahaya da fitowar buktunarsa shekara ɗaya to buktan nasar bai gushe ba yana ta kashe su yana shiga ƙauye-ƙauye gari-gari yana kashe mata- maza da mata da yara da duk abu mai rai a ta dabbobi ke amma jinin yana ta zaɓaɓɓaka sai da ya gama da so kakaf ba wanda ya saura a wannan gari sai aka sai aka ce da shi akwai wani akwai wata tsohuwa a wani a wa- a wuri kaza kaza sai ya aika a kira ta ya sare wayarta wato jinin da yana ta yana zuba baka kenan sai ya ga cewa to ai ba kowa a garin ya kashe kowa da kowa aka yi har yanzu kuma jini na zuba baka sai aka ce akwai wata tsohuwa a gari a wuri kaza kaza aka zo da ita, ana sare wayarta sai jinin ya daina zuba baka ita ce ta ƙarshe sannan sai ya zo ya koma babila shi buktar nasar ya gina gari ya- ya zauna a nan ya ya- ya haƙa rijiya ya jefa annabin allah daniya sai ya jefa masa zakoki tare da shi sai ya zama zakokin nan suna suna suna su- suna tausaya masa suna ci suna sha amma ba su ba su ci naman daniyar ba wannan ya zauna wani zamani wannan wannan wannan ruwaya ne aka samu daga imam sadiq shi ne ke karanta muku amma na ɗage kai zan iya ga muku waɗan wasu bayani to sai allah ya ya yi wahayi ya zuwa ga annabin annabin nan da ke eh, da ke baitul maqaddas cewa je ka da wannan abinci da wannan abin sha ya zuwa ga daniel ka gayar ka ya gayar mini da shi ka ce ina gaishe shi sai ce ina da daniel yake ya rab ya ce yana wani rijiya a babil a wuri karaka sai ya je da ya leƙa shi sai ya ce ya daniel ya ce labbai na ji murya ba kuwa ya ce eh ubangijinka yana gaishe ka yana kuma ya ce kuma in zo maka da wannan abinci ɗin da abin sha ne to sai daniel ya ce alhamdulillah da lila ya samu zakara wannan cikin addu'o'in da muke ma'afurai na addu'o'in ramadan alhamdulillah da lila ya samu zakara alhamdulillah da lila ya hibu man da'a alhamdulillah da man tawakkala alaihi kafa alhamdulillah da man wafika bihi lam yakilhu ila ghairi alhamdulillah da yujzi bil ihsani ihsana alhamdulillah da yujzi bis sabri najata الحمد لله الذي يكش- يكشف ضرنا عند قربتنا الحمد لله الذي هو ثقتنا حين ت- تقطع الحيل منا الحمد لله الذي هو رجاؤنا حين ساء ظننا بأعمالنا سيبوه تنصر ومغربة بتنا يدوري ko in bari ne na gama magariba na yi da wuri yanzu sai bukuta nassar ya mafarki a mafarkinsa sai ya ga kamar kansa na ƙarfe ne ababuwansa kuma na darma ƙirjinsa na zinare sai kira masu fasara mafarki ya ce ga abin da na gani menene ma'anansa suka ce ba wasu ne ka gaya mana abin da sai ce ya ina ba ku arzikoki da yawa kila yana da su waɗannan taurarawa munajjami ne aka kira su anan taurarawa suna masu mashi duba yana yana biyan su ya ce ya aka ina ina arzikoki mai yawa wato albashi da alawansu mai yawa don ku yi duba amma yanzu kuma ku ce ma ku sani ba sai ya ce duk a kashe su sai wani wanda ke tare suka ce in dai kana son fassarar wannan mafarki to aika a wannan ramin da aka saka wannan mutumin nan tare da zakoki shi ne ya zama zakokin ba su cin naman suna tare da shi to ki kira shi zai iya sai ya aika aka kawo daniya sai ya ce mai ka gani a mafarkinka ya ce na ga kaina na karfe abubuwa na na darma kirjina na zinari abinda na gani ke me yake nufi ya ce mulkin ka ya tafi bayan kwana uku za a kashe wani mutum daga 'ya'yan farisa zai zo ya kashe ya ce ina fadda birane bakwai tsakanina da harisa kowanne kuma da masu gadi yaya za a yi a ce ainihin su iya zuwa su cin mani ya ce abinda na gaya maka shine al'amari sai ya tura mahaya ya ce duk wanda aka gani kowane irin halitta ne ko ma me shi in aka gan shi yana nufo nan a kashe shi sai ce kuma madaniyar kai kuma ba za mu rabu ba har sai bayan kwana uku in kwana uku suka cika na zama ina nan lafiya da zan kashe to rana ta uku ko da ta zo ya shiga bakin ciki ya fita sai wani yaro yana wani hadimi nasa na mutanen paris ya ce mashi ba paris zai kashe shi sai ya gamu da shi shi bai san shi shi ba paris ba sai ya miƙa masa takobinsa ya ce ya yaro duk da ka gani a nan kowane irin halitta ne kashe shi ko ni ka gani ai wannan sai yaron ya karbi takobin ko sai ko ya tsari bukta nasar sai kashe shi sai armiya ya fita da ya hau kan jakinsa tare da shi akwai tin shi ne aure muke ce mashi ko da kuma wani ɗan guzuri nasa da wani ɗan asir asir shi ne abinda aka matsa ruwa ya dubi waɗannan zakokin zakokin tudu da zakoki sun bayyana suna cin gawakin mutane ya tunani a ransa ce a sa'a guda ce anna yi kuyi hada illahu ba da mauta to kun ga mun zo tafsirin kenan amma dai na ga lokaci ya ƙure insha Allah na cika muku bayanin nan saboda lokaci ya ƙure yau 23 ga watan zirkada kuma ya yi daidai da ranar shahadar imam ali bin musa rida wanda muka yi maudadinsa kwanakin baya to yau kuma ranar shahadarsa kuma yana da kyau a ziyartar imam rida a wannan rana daga nesa da kuma kusa akwai ziyarar nan insha Allah da yake tafsiri ya cinye mana lokaci in mutum ya je gida sai ya kokari ya ya yi ziyara din ya yi ziyara imam daura a a wannan rana insha Allah sannan kuma jibi zai zama 25 ga wata 25 ga watan zilhijja na zilkara jibi da kuma rannan ranar yau da hawar arabu rana ce muhimmiya wannan kiran sallan a aljihuna ne amma na'ama ne saura minti sha biyar a yi sallar ba da mashi saura kamar minti goma sha biyar sallar lokacin sallar sai amma an kai ba amini lokacin sallar ya yi yau da haul ab shi ne yana ɗaya da cikin yinnai hudu da aka keɓance da yan azumi kuma an ruwaito cewa azumin wannan yini yana daidai da azumin shekara saba'in larabci kuma kafaran zunubin shekara saba'in a wata ruwaya wanda ya azumci wannan yini ya kuma tsaya daren wannan yini to yana da dadan ibadan shekara ɗari kuma ana gafarta mu wanda ya azumce shi wanda azumci wannan yini duk abin ba afwan duk abin duk abin da ke zai stakfiru liman samahu kullu shay'in bayna sama duk abin da ke tsakanin sama da ƙasa duk zai yi nema ma wanda ya azumin wannan yini gaba zai mishi istighfar kuma yini ne da Allah ta'ala ya rahamarsa ga bayansa kuma haɗuwar mutane don zikirin Allah a cikinsa yana da lada mai yawa kuma banda azumi an ruwaito ibadodi a wannan yini akwai wanka da wayansu ayyuka na farko a kowace sallah mutum ya duba ba sai raga da kuma zuwa ba fatiwa jina da zai gani akwai wata sallah raka a biyu da ake da hantsi raka an farko bayan fatiha a karanta suratu shams sau biyar a duka rakawai ke sannan bayan wannan a wata addu'a sannan kuma akwai addu'a na daidai wannan rana ainihin wannan rana ya dace da ainihin ran da aka kama imam rida alayhi salam aka nufi maro da shi saboda ka a wannan rana ya wata dogon addu'a wanda aka karanta shi ma a wannan rana ɗin kamar akwai kuma addu'an allahumma ya dahiyar ka'aba da wafal ka'aba shi ne insha allah da yake ayyukan suna nan a cikin mafadi ya zama mutum zai karanta insha allah saboda aka gashi kuma ya faɗo ran juma'a har wala yau a daren juma'a din da kuma ranar juma'a da rana ne na na ibadodi insha Allah ba mu shirya wani taro na musamman ba ko da ke an ce ijtima din mutane a ranar akwai falala mai yawa amma ba mu shirya dai a cikin husainiya da madam akan yi taro ka a husainiya don ranar juma'a akan yi akwai masu mahaddata su kan sassauke alkur'ani akwai masu akwai addu'an nuduba akwai wasu akwai kuma addu'an daren juma'a da ake da za'a kuma yanzu kuma ya zo da daidai da yawan dahawar arab mashar takan cika a daidai wannan lokacin jama'a sukan hankoron su je mashar don akwai lada mai yawa da aka rawaito dangane da ziyarar imam da a daidai wannan lokacin wasu sallallahu ala muhammadin wa alaihi wa sallam